أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله yau muna laraba sha bakwai ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da ashirin da bakwai ga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da hudu inda za mu ci gaba da karatu na tafsiri na maulabin shirin islam wasu an suna na ma'anaji ibrahim ya su rajin lahu talanu da suna firiya da tafsir da za mu yi halaka ta saba'in da tara yau in Allah ya so ba mantawa muna cikin suratul al'am za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya a bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وربك الغني ذو الرحمة إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشاكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمؤجزين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وربك الغني ذو الرحمة إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون الآت وما أنتم بمؤجزين Allah tabaraka wa ta'ala ke gaya mana wa rabbukal ganiyu ubangijin ka shine mawadaci an khalqihi daga barin halittar sa wa ibadatihim da ibadatu ma zurrahama ma'abutin jin kai kataba ala nafsir rahmata ya rige ya hukunta rahama akan kansa in ya sha ya tuhiku in ya so zai tafiyar da ku ya alamaka bil ilaki ya kuma zuwa maka da halakarwa wa yastakhlifin ba'dikum ma yasha ya mai abu a bayanku wan abu an da yaso min khalq min al-khalqi daga halitta kama an sha ku min zurriyati qaumin akharin kamar yanda ya kage ku ya fare ku daga zurriya ta wa'ansu mutane wanda suke na daban wa'ansu ne suka tahi kuma aka kawo ku azhabaha da ya tafiyar da su walakinahu abqakum rahmatan lakum sai dai ku ya wanzar da ku ya bar ku ne bai halaka ku ba dan jin kai gare ku law sha Allahu la halakan nasa kullan da Allah ya so da halakar da mutane baki da wa ta da akharina yazo da wansu wa hada da abu da'iman shehu marilla ta annu yace wannan shine abin da Allah ya saba har kullun la hada la shakka fi la'annana nushahidu da'iman wannan babu wani kokonto a cikin saboda abin ne wanda muke gani kullum idza tafakkarna al'ana qabla 50 sana in muka yi tunani a yanzu nan da shekara wato shekara 50 da suka wuce najiru aba ana qiyaman yudabbiruna hadha al'alam za mu samu iyayen mu sune wanda suke tsaye suna juya wannan duniya wa hanalu al'ana wa lam yabqa shay'un min aba'ina sai gashi a yau yanzu mu ne babu wani abin da ya saura daga cikin iyayenmu wa min huna kuma daga yanzu ila kamsina aman zuwa shekara hamsin la tara ahadan minna yabqa aw la yabqa ila tara ahadan minna ba za ka ga wani ɗaya daga cikin mu ba yabqa aw la duna ƴaƴan mu su ne za su wansu haka za da'iman haka ne har kullun kama an sha ku min zuriyati qaumin akharin kamar yadda Allah ya fare ku daga zuriya ta wasu mutane wanda suke na daban inna ma tu'aduna la'at lalle abin da ake muku alƙawali mai zuwa ne hadha dalilun ala anna sa'ata atiyatu la riba fiha wannan shine dalili a bisa cewa lokacin wato ita kiyama mai zuwa ce babu wani kokonto a cikin ta wa ma antum bi mu'jizin ku ba masu gajiya sa ba masu sanyawa ne a gajiya ba ai fa'itina azabana ku ba masu tserewa azaban mu bane na'am
قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون
قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم ka faɗa musu ka ce ya ku mutane na ku yi aiki afsa maka afsa matsayinku afsa halin da kuke ciki halatikum afsa halin da kuke ciki na bauɗe ko inni amilun ala halati ni ma zan yi aiki akan halin da nake akan shi asawfa ta'lamuna man takunu aqibatu dar asannu za ku sanin za ku sanin wane ne kadaddadan karshe zai kasance a gare shi al-aqibatul mahmuda shine karshe wanda ke abun yabo fi daril akhirati a gidan lahira hal nahnu am antum hal nahnu am antum shin mu ne za mu kasance masu daddadan karshe ko ko innahu la yuflihu zalimun innahu cewa sha'anin da lamarin la yuflihu zalimun la ya sa'adu kenan azzalimun su azzalimai ba sa arzuta ba sa rambanta su ne alkashiru na kafirai waje
وجعلوا لله مما ذرع من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بذعبهم وهذا لشركائنا وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون
وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يسير إلى شركائهم ساء ما يحكمون وجعلوا لله مما ذرع وجعلوا كفار قريش سو كفرن قريش قريش كفرن قريش sai suka sanya wato mazara abinda khalaqa min al-harsi abinda Allah ya halitta ne daga noma azzar shine dai tsirrai sai suka sanya shi suka sai wannan haza lillahi suka sanya wani suka ce wannan na Allah ne wal an'ami nasiba kuma haka nan suka sanya wannan wannan kaso shi ma suka ce wannan kuma wato na daga cikin ai min mazar amil harsi wal an'ami suka sanya wannan kaso ne ga Allah daga cikin abin da yake zar'u ne shine tsirrai ne na shayin shuka ne da kuma wani abu na daga cikin dabbobi suka sanya shi nasiban wani kaso ne yasrifunahu illa bayfani wanda suka ce na Allah ne to wanda suke suka ce na Allah ne me suke da shi yusrifunahu ila dayfani wal masakin wannan suna juya shi zuwa baki da kuma miskinai ake hidimar shi ake hidimar su da wannan abu wal shurakaihim nasiban ko sai suka sanya wani kaso suka ce wannan kuma na shari'a na na, na allolin su ne wanda suke hada bauta Allah da shi da su yusrifunahu ila sadanatiha shi ko wannan wa za su ba an gumaka ne allolin nasu ba ci suke ba sha suke ba to sai su ba sadanatiha wato masu hidimar gumakan nasu wanda suke hidimta ma gumakan kana kufaru maka yaksimuna amwalahum qismaini kafiran maka sun kasance suna kasa duke su ne kaso biyu shay'un qalu inna innahu lillahi tabaaraka wa ta'ala kaso guda wani abu sai suka ce wannan na Allah ne tabaaraka wa ta'ala idza wajadu dayfan yudayyifunahu wa yatasaddaquna al masakin bi shay'in haka suka samu wani bako ciki za su yi mai abincin baki kuma a wato sai su sarke shi da wannan dai abin da abin da suka hidda kuma sai su yi sarka a sa masaki miskinai da wani abu dai daga cikin wannan kasan wajalu shay'an li alihatihim sai suka sanya wani kaso kuma suka ce wannan na allolin su ne aidan kuma dai yusrifu fi sadanatiha li khidmati shuraka wannan suke juya shi ga hadiman gumakan nasu domin hidimar wannan ababen tare da suka ɗauka. Faƙalu ha za lillahi bi zamihim sai kai sai suna cewa wannan na Allah ne da raya wasu bi zamihim qalu hadha nasibul lahi da raya wasu ne kawai suka ce wannan rabon Allah ne ba wai da gaskiya bane ba wa hadha li shurakaina wannan kuma na allolinsu ne wanda suke bauta masu ne sharikai wanda suka ɗauka su wanda suka ɗauka su ababen tarayya a cikin bauta ga Allah fa yaj'aluna hu fi khazafi khizanatin wahida sai sanya duka wannan da kasan da suka ce na Allah ne da wanda suka ce na wannan ababen bautar nasu ne sai su sanya su a wurin ma'aji guda wurin ajewa guda ake aje su idza saqata shay'un min nasibillahi ila nasibi aliyati maqalu utrukuhu utrukuhu Allahu ganiyun in wani abu wani kaso daga cikin wanda suka ce wannan na Allah ne in ya hwado in ya hwado ya shiga cikin kaso wanda suka aje ma wannan allolin nasu sai su a ku bar shi ku bar shi kawai ai Allah mawadati ne wa idza saqata shay'un min nasibi alayatihim ila jihati nasibillahi in ko wani kaso ya na allolin nasu ya hwado yayi wajen kaso na Allah sai su ce qalu radduhu ko qalu rudduhu rudduhu fa yardunahu sai su ce a kome da shi kome da shi kome da shi sai su mai da shi Allah huwa allazi razaqahum alhayawana alhayawana wa razaqahum azra Allah shine ya arza su da wannan dabbobin da kuma tsirran nasu wanda suka yi shuka shuka wannan tasu fa ja'alu lahu sharika sai suka kawo wani abokin tarayya suka sanya masa fa qassamu bainahu wa bainahu wa bain shariki sai suka raba abin tsakanin shi da abokin tarayya wanda suka sanya mai walam ya ajilu fil kismati kuma duk da haka ma ba su yi adalci a cikin kasan ba lamma lam yabqa illa an yaj'alu lahu nasiban wa li ghairihi nasiban in lokacin da abin ya kasance ba yiwa kamar su dole sai sun sanya wani kaso ga na wannan nashi ne na Allah ne wannan kuma kaso na abokan tarayya ne kana min haqqi ma an yuwaffiru lahu nasibahu tunda Allah shine ya halicci duka wannan shi ya arsa su da wannan to ai yana cikin haƙƙi a kansu su taro rabon Allah ce shi ne ya fi girma walakin sai dai fama kan da shirka yin fala yasu billah shi ne da shigo fama kan da shirka yin fala yasu billah abin da yake ka san allolinsu ne wannan shi bai zuwa ga Allah ba zai sadu ba zuwa ga Allah ila jihati ana nihin wajiha wato wajen wanda suka kaso wanda ke na Allah ne kullu shay'in saqata min janibi shurakaihim ila janibillahi raddu duk wani kaso wanda yake ya na Allah ne in ya faɗi ya je wajen kaso na na baban tare nasu sai su ci amai da shi la yakbaruna haza wannan ba sa karban wannan haka ba su yarda ba a ce wannan na shirikan su ne wannan na shuraka wannan ya hoye wurin Allah ba su yarda su ci amai da shi wa ma kana lillahi fa huwa yusiru la shuraka yim amma wanda yake na Allah ne wannan ba komai yana saduwa zuwa ababen tare da tasu wannan ababen bautan nasu وما كان لله وما كان لله إن سقط على نصيب شركائي قالوا اتركوه الله غني amma wanda ke na Allah ne in ya fada wajen kaso ko rabo na wancan ababen tare sai ce ai ku bar shi Allah mawadaci yake sa amma ya hukumun ya munana abinda suke hukumcin da suke wannan ya munana hadal hukumu ghairu sadid wannan hukumci ba katarnannen hukumci bane na'am wa kazalika
وكذلك زيا لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون
وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم ويلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وكذلك hakanan kama zuyina lahum ma zukira kamar yadda aka kawata musu abin da ya gabata in nan shedanu sun kawata musu wannan to haka zayyana li kasirin miyar mushrikina qatala auladihim shuraka'uhum wannan ababen tarayya wanda suka ɗauke su ababen tarayya alloli sun kawata musu a sun kawata ga diyawa daga cikin mushrikai kashe ƴaƴansu sun kawata musu wannan lirduhum dan yuhlikuhum dan saboda su halakar da su wal yalbisu alaihim dinahum kuma dan su tudanya musu addinin su su takuda musu walau sha Allah ma falu da dai Allah ya so da ba su aikata shi ba fadarhum ma yaftarun ka bar su da abin da suke kirkira na abin da ke ba gaskiya bane ba kana wahidu min al-kufari aslama ala yadi rasul sallallahu alaihi wasallam ya kasance akwai wani mutum ya musulunta a hannayen manzan Allah sira da mutane tabbata gare shi wa kullama jalasa shi majalisin nabi sallallahu alaihi wasallam jalasa kaiban hajinan ko da lokaci ya zamana a mazauna annabi sira da mutane tabbata gare shi sai ya zamana yana cikin yana cikin bakin ciki yana cikin damuwa da'iman kullun haka yake mutaqanni'an yana mai sunkuyar da kanshi yana lulube kanshi fa kallama rasul sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya da mutane Allah tabbata gare shi yayi mai magana ma baluka da'iman hazinan me ya same ka kullun kana cikin bakin ciki ba da ma hadaka Allahu ila islam bayan Allah ya shirye da kai zuwa musulunci qala ana fa'altu zamban fil jahiliyyati azunnu anna Allah la yaghfiru li sai mutumin ne yace ni na aikata wani irin zunubi ne a cikin jahiliya ina zaton Allah ba zai gafarta mini shi ba qala lahu nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma huwa manzo Allah ya da mutum Allah tabbata gare shi sai ce wani wani laifi ne wani zunubi ne wannan qala innahu yastahi an yadhkura zalika li rasul sallallahu alaihi wasallam sai ce shi yana jin kuma ya faɗi wannan ma ga manzo Allah tsaya da manzo Allah tabbata gare shi sa'alahu rasul sallallahu alaihi wasallam wa qala lahu dhanbuka shay'un hatirun bi janibi arshillahi tabaraka ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai tambaye shi yace mai ai zunubinka wani abu ne wanda ke ba komai ba dabura da afuwa da rangwame na Allah tabaraka ta'ala qala lahu sai ya ce mataruktunan ne samu damu hudi sai ce kuntu rajulan fil jahiliyyati mimman yakrahun al banat na kasance ni wani irin mutum ne a lokacin jahiliya daga cikin mutanen nan wanda suke kyaman mata wanda ba ta son kiya mata kullama wulida li bintun qataltuha ko da lokaci aka aka aiwa mini ya mace sai in kashe ta fa wulidat li bintun sai aka aiwa mini wata diya fa talabtu um fa talabat ummuha minni alla aqtulaha sai uwarta ta nema gare ni dan Allah ka in kashe ta wa talabat minni uhudan ta nemi in kawo mata wasu alƙawulluka wa mawasika dai da wani ƙarin alƙawulluka wanda za ta amincewa da su fa tsaituwa uhudan wa mawasika sai na bata alƙawulla da abubuwan da za ta amincewa da su anni la aqtulwa cewa ni bazan kashe ta ba hatta kaburat haka aka yi ta yi hasir diyan nan ta girma wa balagat mabalagan nisa ta kai inda mata take suke kaiwa dai ta wata cewa ta balaga wa sarat ajmala nisa'il alam ta zama ita ce mafi kyawun matan duniya fakadaba har rijalu mazaje suka fara neman armanta fa dakhala ni shaytanu sai shaydan ya shige ni bi anni atakabbaru shaydan ta inda kutsa mana ce yayi kai bi anni atakabbaru an takuna binti zawjatan li rajulin gaskiya na girma a ce diyata ta kasance mata ce ga wani namiji eh kawai shaydan ya samu nono yin girman kai wai niyya za a ce a ce diyata wai mata wani namiji fa talaftu min ummiha ana an an tusafira mai sai na nema ga mahaifiyarta ta bani ɗinnantawa ta yi balaguro mu yi tafiya ta yi tafiya tare da ni ila ziyarci ba'dul aqaib zuwa ziyaran sashen makusanta fa farihat ummuha bi zalika mahaifiyarta sai ta farin ciki da wannan fa hayat laha kullu hulin wa hulalin wa zayyanata wa arsalata mai sai ta yi mata tanadi ta tattalin duk wani abun ado kayan ado da da da kwamfulluka kayayyaki wanda za ta sanya wa jikinta ta kawata ta sannan ta aiko ta tare da ni falamma zahabna ila wasu tsiddayiki da muka je muka muka waje tsakiya hanya mirtu biha ila bi'irin hunalika sai nayi karkata da ita zuwa wani wata rijiya wadda take can wajen fa aratu an an ulqiyaha fil bi'ri sai na so in jefa ta cikin wannan rijiyar fa fatinat li zalika sai ta gane ta lura sai ta gane da haka qalat sai tace ya abati ya kai babana la taktulni la taktulni kar ka kashe ni kar ka kashe ni wa iyyaka an takhuna ummi na tsawatar da kai daga daga ha'inta ma'afiyata kaka ha'in ma'afiyata ka ci amanata ba da ma ahataha wa adaita uhuda wa mazika bayan kayi mata alƙawli ka ba ta alƙawlika da ababan da za ta amince annaka cewa kai la taktulni ba za ka kashe ni ba fa idza nazartu ilaiha rahimtuha yace ina dubi zuwa gare ta na kalle ta sai in tausaya mata wa idza nazartu ila anna rijala yakhdibuna azamtu ala qatliha ina duba kuma zuwa cewa mata suna neman armanta kawai sai in yi niyyar kashe ta hatta galabatni nafsi har sai da zuciyata ta rinjaye ni fa dafa'atuha fil bi'ri sai na jefa ta cikin rijiya fa sakatat sai ta fada cikin rijiyar na fasahat sai ta yi kara qataltani ya ya abi babana ka kashe ni ya kai babana ka kashe ni fa samitu ha tafki sai na ji ta tana kuka fa jalastu hawla al-biri ayyaman sai na tsaya dabura da wannan rijiyar kwanakai na ina ina saurari in shi hatta bara da har sai da ta yi sanyi wace kana sautuwa muryarta ta yi ƙasa muryarta ta yi ƙasa ta yi ƙasa ƙasa alimtu annaha matat sai na sani cewa ta mutu ba za su san na lokacin da na ta yi falamma balaga huna da ya kawo nan wani a cikin labarin da yake bada bakan nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya da munta Allah ya tabbata gaishe annabi rahama sai sai sai washe da kuka wa kala sai ce annabi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi law kuntu atibu ahadan bi dhanbi irtakabahu fil jahiliyati la aqabtuka ala hadha shay da dai ni ina yi wa wani mutum wanda ya aikata wani zunubi a lokacin jahiliya uquba da dai na mai uquba da na ma da na ma uquba bisa wannan aikin da ka aikata kana ahlul jahiliyati yaf'aluna hadha mutanen jahiliya sun kasance suna aikata wannan ne hadhihi sura hadhihi suratul anam fadahatul jahiliya wannan suratul anam ta kumyatar da jahiliya ta tona mata asiri wa wasafat ma kanu alaihi min al-jahl wal safati ta sifanta abin da suka kasance suna akan shi na daga jahilci da wawanci na'am wa kanu hadhihi anam
وقالوا هذه أنعام وهرث هد لا يدعمها إلا من نشاء بذأمهم وأنعام حرم ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها ابتراء عليه فيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهو فيه شركاء وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء فيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم
وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرم ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها ابتراء عليه تعيزهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء فيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم وقالوا هذه أنعام وحرث هجر haka yana cikin abubuwan da suka yi ta wafaɗi wanda suke ayyuka na wanda ba daidai ba suka ce hazi an'amun wannan dabbobi ne wa harsun da kuma abin noma hijir wato haramu wanda ke haramta la ya ta'amuwa illa man nasha'u ba ho wanda zai ci wannan sai wanda muka so min min khadamatul awthani wa ghairihim daga wanda suke hidimta ma gumaka da wani su bizamin wannan sun faɗi wannan da raya wasu ne kawai la hujjata lahum fi ba su da wata hujja a cikin wannan wanda sai Allah ne ya ce a'a kawai dai su ne suka kirkir kayan su wa an'amun hurrima zuhuruha haka na akwai wasu dabbobi wanda suka haramta hawanta ba an hauta ba fala turkamu ba a hawanta kasawa'ibi wal bahair tamkar sawa'ibi wa da da bahair wato jami ne na sa'iba da kuma bahira kamar da magayin su can maji Allah min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham wa'annan nau'o'in na dabbobi wanda suke cewa wannan in dabba ta aihi mace kaza mace ta aihi mace ta aihi mace shikenan da kuma wanda je haka ne wanda suka kaddara su ne wannan da sawa'i bakin nan da bahir wa namun la yazkur naswallahi alaihi tirana alaiha da kuma wa'ansu dabbobi wanda la yazkur naswallahi alaiha inda zariya wanda ba sa ambatan Allah a kan ta imana inda zariya yayin yanka ta akwai dabbobin inda za su yanka za su yanka su ba sa ambatan Allah balbari da yazkuru nasma asnamihim kawai sai su ambaci sunayen gumakansu sai kaji sun kama kawai lata ko uzza kawai sannan su yanka wajen maimakon su yi bismillah sai su kama sunan gumaka kawai su yanka wanda sabu zalika ila Allah suka danganta wannan duka zuwa ga Allah iftira ana alai saboda tsaban kiran ƙarya zuwa gare shi sajizin bima kanu yafalun a sannu Allah zai saka musu da abin da suka suka suka ce yaftaruna suna suna kirkira alaihi akan shi wa qalu ma fi butuni hadhihi al-anami khalisun zukurina hakan nan yana cikin abin da suka kirkira suka ce abin da ke cikin tukkunan wa'annan dabbobin almuharrama wa'anda suke abin haramtawa وهي السوائب والبهائر والبهائر سوني wannan sawa'ib da bahair kinnan da sa'iba da da bahira khalisa su suka ce wannan kan halali ne halalun lizukurina ga mazan mu maza dai suna yaci suna yaci yajuzu lizakari an ya kula min an'ami aliyatina ya halitta ga namiji ya ci daga cikin dabbobin allolinmu wa muharramun ala azwajina amma wannan abu haramta ne a samatikinmu walakin sai dai haramun ne ala nisa'i an ta'kula min an'amil alihati sai dai ya haramta haramun yake akan mata su ci daga cikin dabbobin allo in ya kasance abin mushe ne ba ba ba wanda aka yanka wani mushe ne aka kawo mutuwa ya haka nan a illa iza matat bi nafsiha sai dai in dabbar da kanta ne ta mutu in kanata mai ta san in ta kasance mushe ne kawai fal mai ta halal li zukuri wal inas to wannan mushe kai ya halitta ga maza da mata fa hum fihi shuraka to su mazan da mata amma su tarayya suke a cikin wannan sai jizihim wasfahum sai jizihim Allah wasfahum sannan Allah zai saka musu da wannan sifantawan wanda suke yi zalika wannan bit tahallili wa tahrimi da halittawa da haramta da suke wanda ba kan ka'ida ba innahu hakimun lalle shi Allah mai wato gwani ne fi sunni a cikin halittarsa alimun masani ne bi khalqihi da halittarsa da mu karkasa
قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والرو والزرع مختلفا نقله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تس ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين
وقد خسر الذين قتلوا قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفاها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله ابتلاء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا نقله والزيتون والرمان متشابه وغير متشابه كل من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قد خسر الذين قتلوا أولادهم حقيقة وأن سكشي آيانسو sun yi a asara bilwa'adi wanda suka yi su bilwa'adi da binnewa irin kashe mata wanda ake lokacin nan mace sai mutum aka haihuwa mai ɗaya mace na saboda mai so ko sai ya rami ya binne ta to safa akan jahilci bigairi ilimi ba tare da wani sani ba wa harramu ma razaqahumullahu tirana alaihi kuma suka haramta ma kansu abinda Allah ya razata su ma zukiran daga abinda aka ambata nan yanzu iftirana alallahi dan kirkiran ƙarya ga Allah qaddallu haqiqa wa'annan sun bata wa ma kanu mutadin ba su kasance shiryayyu ba wa huwa allazi ansha jannatin Allah tabaraka wa ta'ala shi shine wanda ya farar da ya halici wato lambuka jami ne na lambu na na wani wace garka ko jardin ko lambu basatina ko gonuka ma duka ma'arushatin ma'arushatin cikin abin da Allah ya halitta a cikin wannan lambuka akwai waɗanda suke a mabasu ɗatin alal ardi kwance suke akan ƙasa cikin shifkokin kalbatih tamkar kankana wa gairiya da wata ta irin suka bewa wa gairu ma'arushatin akwai wanda su ba shinhuɗa suke akan ƙasa ba da anir tafa'at ala saƙin kannahari ba da cewa su sun ɗaukaka akan ƙahuwansu akan ƙwaburinsu kamar a iccen da dino Allahu an sha lana basatina Allah ya kaga mu ya halatta muna da lambubbuka ko gonaki na ishu biha da muke rayuwa da su a minha ma ma yambasitu alal ardi daga cikin wannan abubuwan da suke tsiryawantowa a cikin wannan gonakan ko ko wannan lambubbukan akwai wanda suke shekaru akan kasa wa minha ma lahu saqun kan nakhil cikin su akwai wanda suke da kahuwa kamar itan da bin wan nakhlu wan nakhla wa an sha'a wa an sha'a nakhla kuma Allah shine ya iya kagi ya halici iccen dabino wa zar'a da kuma tsirrai mukhtalifan ukuluhu wanda wa'annan nau'o'in na na tsirrai na itace abincin su ƴaƴan itacen a mukhtalifan sun sassaba ma juna ba kowanne ne ice ƴaƴan shi suke kama da kowanne ice ba samaruhu wa habbuhu fil hayati wa tsani wato da ƴaƴan shi da ƙwayayyukan shi wannan itacen da suke badawa fil hayati wa tsani sun sassaba a cikin kamannin su ko sun sassaba a cikin ɗanɗanon su wa zaituna wa rumana mutashabihan hakan nan ice ko na ice na zaitun da na rumman mutashabihan warqahuma warqahuma gashi ganyen su yana kama da juna wa ghayra mutashabihin qamuhuma amma dandanan su baya kama da juna kowane dandanan shi daban kulumin samari za samar ku ci daga daga ƴaƴan itacen shi in yayi kun ya bada ƴaƴan itace qablan nudurji tun kama tun gabanin mayen na ana ci tun da kamun gabanin na wa hatu haqahu ku ba da haƙƙin sa shine ai zakatu ana nin zakarsa ku fidda zakashi yau mai sadihi ran ranar da aka girbe shi su abin kayan noma surar da aka girbe su ake ake hida musu zakar su wa zakatu ita zakar da ake bada al ushuru aw nisu aw nisu ushiri ne koko rabin ushiri shi ushiri wanda ruwan sama suka suka shayar da shi wanda kuma kai ne zaka yi ban ruwa ka shayar da hannunka to nan kuma maimakon ka bada ushiri ɗaya cikin goma a to in ɗaya cikin goma nan sai ka raba shi sai ka bada raba shi a nisful ushir kenan wala tusrifu amma kar ku yi banna bi da'il kulli da bayar da duk abin da kuka girba fala yabqa li iyalikum shay'un ya kasance babu wani abin da ya saura kuma ga iyalinku kar ku yi haka innahu la yuhibbul musrifin cewa shi Allah tabaraka taala baya son masu barna al mutajawizuna ma hudda lahum masu ketare abin da aka iyakance zuwa gare su
ومن الأنعام همولة ومن الأنعام همولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين
ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان innahu lakum aduwwun mubin a hakan nan yana daga cikin dabbobi wanda Allah ya halitta muku a hamulatan to miyal an'ami akwai daga cikin dabbobin ni'ima a hamulatan masu doka masu dokan kayayyaki Allah Allah khalaqa lana min jisil al'ami hamulatan Allah ya halitta mana daga cikin iri-iri jinsi na dabbobin ni'ima hamulatan masu doka salihatan lilhamli wanda suke su tana yawa su ɗauki kaya a ko lilhamli alaya wato salihatul lilhamli alaya wanda su yana dacewa a yi ɗora a yi dako a kanta a ɗora musu kaya kal ibli alkibar tamkar raƙuma manya wa farshen da kuma wadda la tasluhu lahu wadda ba ta dacewa a ɗora mata kaya kal ibli sigari wal ganami tamkar ƙananan ƴaƴan raƙuma da kuma masu dabbobi irin su ƙananan dabbobi irin su akuya haka ko kwaturciya wasawabu amma maulam shahul islam Allah ta ya ce abin da ya dacewa nan a ce hamulatan a hamula masu ɗaukan kaya kal ibli wal bakari a ce abin da ya dace a ce kawai kamar raƙuma da kuma shanu hiya allati tasluhu lil haml wa'annan sune wanda suke dacewa a ɗora musu kaya wa farshan akwai kuma ma la tasluhu lil hamli kal ganami wa'anda akwai wanda ba sa dace a dora musu kaya tamkar kananan busashi su ne akuya ko ko rago ko ko turjiya kulu min ma razaqakumullah ku ci daga abinda Allah ya halitta ku ya halitta muku ku ci daga abinda Allah ya arzuta ku kulu min ma razaqakumullah ku ci daga abinda Allah ya arzuta ku wala tattabi'u khutuwatish shaitan ku fakar ku bi kar ku rika bibiyan a sawaye na shedan a tako shine sawaye na shedan tsara'iqahu ana ne hanyoyinsa fit tahrimi wa tahlili a cikin haramtawa da halittawa innahu lakum adu mubin cewa shi kan da lamarin shi shedan wani irin makiyi ne mai bayyanan na adawa gare ku ai wato mabayyani makiyin ku ne wanda ke mabayyani bayyana na adawa mai bayyanan na adawa a gare ku na'am
ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعزل اثنين معز اثنين ولا الذكرين حرم عن الأنثيين أما اشتملت عليه أرهام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين
ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ولا الذكرين حرم عن الأنثيين أما اشتملت عليه أرهام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين samaniya ta azwajin auren raki auren raki guda takwas ne an sha Allahu lakum samaniya ta asnafin Allah ya kaga muku da dangogi guda takwas min al'ami na daga dabbobin ni'ima min al-da'ani sunani daga cikin dangi na busashe sune awakai da tumakai guda biyu zawjaini isnaini ma'ana ma'aurat aure guda biyu zakarun unsa da namiji da ta mace wa miyal ma'azis ne haka nan daga cikin wato wannan minar da anis ne daga cikin tumakai kenan tumakai tumkiya da rago nan ne aka nan ne zauje su zauje su ne an samu aure guda biyu wa miyal ma'azis ne yanzu kuma daga cikin wanda suke awakai zauje ne ne an samu ma'aurata su ma guda biyu aidan kuma dai Kul ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka faɗa musu ya annabi rahama liman wato liman harama zukurar an'ami taratan wa inasa ukhra wa nasaba zalika ila Allah wato kawai ga wayanda suka haramta mateki daga cikin dabbobin ni'ima wani lokaci wani lokaci suka haramta wato zukura wanda suka haramta mazan da harko wa liman harama zukurar an'ami ka faɗi ga wanda ya haramta mazaje abin da ke maza maza ne namiji ne daga cikin dabbobin nema wani karo wani karo kuma ina saha suka haramta ma tekin akwara wato wani kari na daban wanda saba zalika ila Allah wanda yayi wannan kuma ya nasabta ya danganta wannan zuwa ga Allah yace Allah ne shaka to ka tambaye su a takarini haram amilun sai shin maza wai azzakaraini namiji guda biyu min ad-da'ni wal ma'azi na daga tumakai da kuma awakai su ne harama Allah ya haramta alaikum akan ku amilu sai ko ko matekin min huma da gare su eh su ba da amsa wai mazajen kenan a ce dan akuya da rago su ne aka haramta ko ko akuya da tunkiya an mashtamat an mashtamat alai arhamul husayn ko ko abinda arhamul husayn su ne ma'aihwan ne ma'aihwan ne na ta mata unsa ya yi ni matakin nan guda biyu na awaki da na tumakai abinda suka komso abinda ma'aikansu ya komso ne zakaran kana amonsa daidai abin ya kasance namiji ne ko mace ayyu hazi yal aksamu harrima alaikum a ko harrima da wanne daga cikin wannan kaso kaso kin wanda aka haramta halin zukur amr inas amr nasl wai mazajen ne maza aka haramta koko matan koko kawai ƴaƴan kawai baki daya ba ba wato bigar da nazar da ba ma san mazan ne ko matan koko ko ɗan dai ƴaƴan ne wanda aka haifa su ne aka haramta muku na biuni bi ilmin ku ba ni labari da ilimi an kai fiyati tahrimi zalika daga ta yaya me ta yaya aka haramta wannan in kuntum sadiqina in kun kasance masu gaskiya ne shi a cikin wannan almana abin da ake ni min aina ja a tahrimi ta ina wai haramcin ya zo fa in kana min qibali zukura in ya zo ne daga bangaren daga wajen mazakuntakan ne fa jami'u zukur haram ke duka wani abin da yake namiji ne a cikin dabbobi haramun ne aula unusa ko ko inda ga matuntan ne fa jami'u inasi haramu dukan matu wanda ke mace a cikin dabbobi ke ya zama haramu aushtimalir rahmi ko ko abinda ma'aihuwa ta taro fazzauja ne haramun kenan dukan su ma'auratan ne nan guda biyu da mazan da matan duka su haramun ne fa min aina takhsis to ta ina aka samu wani kebancewa a ce a sai kaza sai kaza na'am
ومن الإبل اثنين من ال... ومن البقر اثنين أولى الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرهام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصيكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين
ومئة للاثنين ومئة البقر اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصيكم الله بهذا ومن أظلم من افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ومئة للاثنين ومئة البقر اثنين هكذا أنا cikin abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya kaga mana daga cikin dabbobin ni'ima a daga cikin raƙuma ga akwai sinai ne guda biyu mace namiji wa miya bakari sai naka nan daga cikin shanu su ma guda biyu mace namiji qul azzakarin qul ka ce kai ka faɗa musu ka tambaye su shin wai mazaje ne harama Allah ya haramta awalin sai ne koko mata an wace mata are alhamdulillah sai ne koko abinda mai mai hunne na matan suka taro shi ya'ya kenan am kuntum shuhada shin ko kun kasance ne huduran mahalarta izu wasakum Allah bi hadha yanda Allah ya muku wasiya da wannan wato at-tahrim da wannan haramcin fa tamattum zalika sai kuka dogara da shi la bari dai bal antum kazibuna kawai ku ma makareta kuke faman azlamu la ahada azlamu wai waye zalunci babu wanda yake zalunci mimman yutara Allah kaziban daga wanda ya kirkariya wa Allah a bizalika da wannan ne sun yi wannan ne liyudillan nasa bigeri ilmi dan su batar da mutane wanda yake wannan yayi wannan da ya batar da mutane ba tare da wani ilimi ba tare da wani sani ba inna allaha la yahdil qawmal zalimin lalle Allah bai shiryar da mutane wanda suke azzalumai na'am
قل لا أجد ما في ما, ما قل لا أجد فيما أوهي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو داما مسفوحا إلا أن يكون ميتة أو داما مسفوحا أو إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا نهل لغير الله بي فمن اضطر غير باق ولا آد فإن ربك غفور رحيم
ولا أجر فيما أوهي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون دما مسفوحا ولا مخنزير فإنه رجس أو فسقا نهل لغير الله به ومن اضطر ومن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم قل لا أجد فيما أوهي محرما قل لا أجد فيما أوهي إلي محرما على طائم يطعمه قل يا محمد صلى الله عليه وسلم كفدي يا النبي الرحمة سوى لا أجد فيما أوهي إلي محرما على طائم يطعمه ni ban samu ba cikin abin da aka yi mini wahayi zuwa gare ni wani abu wanda yake abin haramtawa a bisa wani mai duk wanda yake wani mai ci mai cin wani abinci ne ya damu wanda zai ci shi laisa fi kitabillahi shay'un muharramun illa arba'atu ashiya babu wani abin da ke abin haramtawa a cikin littafin Allah sai ababe guda hudu kacal illa an yakuna baitatan su ne wannan sai dai abin ya kasance mushe ne almaita haramun to wannan mushe abin da ba yanka shi ba ya mutu wannan haramun ne awu da man masfuwa ko ko gudu jini mai gudu bi khilafi gairi masu kenan bi khilafi gairi sabanin wanin sa jini wanda yake gashi na an in soke dabba aka yi ko yanka ta jinin wanda yake gudun na jinin da ke gudu a tarara a tare shi a wannan a ci shine yake yake haramu amma wanda ba wanda ke liƙe yake ga jikinta wannan ba matsala shine ya ce bi khilafi gairi sabanin wanda yake wanin sa ne karku badi wata had tamkar anta da saiwa wannan ya gaba su rabuwar jini to wannan babu komi aw lama khinzirin ko ko nama na alade shi ma haramun ne fa innahu rijis wannan dauda ne da ti ne haramun ne haramun ne wannan haramun ne aw fisqan uhilla da ghayr lahi ko ko abin da yake huta ne daga hanyar Allah an ratse wanda uhilla da ghayr lahi aka an an an ambaci sunan wani Allah bihi da shi an yanka shi ne da ghayr lahi ga wani Allah to shine bihi aw shay'un zubiha da ghayr lahi ko ko abin da aka yanka shi a wani Allah zubiha da gairi ismin da an ambace an ambaci wani Allah ba da sunan Allah aka yanka shi ba da yasa shay'un wannan kenan da yasa shay'un muharramun illa hazil arba babu wani abin da aka haramta sai waɗannan abubuwan guda hudu wa akkadat ayatul baqara haza aya ta baqara ita ma ta ta karo wannan wanda yake cewa inna ma harrama alaikum lamaitata wa dama la malkazira ma uhilla bihi li ghairillah fahimt da gaira babi wala adin fala isma alai inna allaha ghafurur rahim to ita wannan aya ita ma cikin bakara ta karfa wannan kaga tace inna ma har inna ma harrima alaikum lamaitatu an haramta muku mushe ne wala amr khinziri da nama aladin wa ma uhilla li ghairi allahi bi da abinda aka ambaci wani Allah ba ambaci su ba ambaci sunan Allah gare shi ba sai wa man dora gaira babi wala adin fala isma alai shine ko mai tata wadda mu da akwai shi ne إنما حرم عليكم الميتة والدم ولام الخنزير وما أهل غير الله وأنا أبو سنة قد أقول أتن تسمى تكن بقرة حددت هذه الأربعة أيضا إتما أتكن سورة بقرة تا إياكا سوى أن نسود دي وأكدت آية المائدة إتما وتو سورة المائدة إتما تاكره ون إتما إتما متى حرمت عليكم الميتة والدم ولام الخنزير وما أهل لغير الله به ita cikin suratu ma'ida ita ma ga ta hudu su hudu wa anna adada anwa'il maita kuma sai cewa nau'o'i na mushan na mushe to kuma su ne wal munkhaliqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wal natihatu wa ma akala sabu wannan guda biyar dukan su mushe ne nau'i na mushe wanne ne su wal munkhaliqatu da wanda aka shake ta ta mutu wal mawqudatu da wanda aka jehe ta jiwa ta ne aka yi ta mutu wal mutaraddiyatu da wanda ta ta surmiyo daga sama ta wado ta mutu wannan diyatu da wanda aka soke ta wata ko wata wata ba ta soke ta da kawanta ta mutu wa ma akala sabu da abin da zakoki suka ci ka zo ka tara wasu zakoki zaki ya ci ya raga ko kura ko abu haka a su suka shi ta wannan su ma duka nau'o'i na maita kaga dai abin da har yanzu abu guda hudu ne hada kullu dakhilun fil maita dukan su wannan guda biyar kin suna cikin mu abin da ke mushe ne famanut durra wanda kuma ya shiga darura ta kama shi ya matsu ila shay'in mimma zukira daga cikin wani daga cikin wani abin da wanda aka aka ambata kin nan fa akalahu yace wannan ghaira bagin ba mai zalimci ba wala adin ba mai ketar iyaka ba kana tahiya ka da ka samu kuma yanzu aka zo gari shikenan sai ka binne bakin gari abinda ka zo kana kana da kana da roti na wani mushen ka to in ka sai ka aje shi baka ketare iyaka ba gaggai ka ci gaba yanzu kuma ka zo gari kuma ka ci gaba da cin kayan ka fa inna fa inna rabbuka ghafurur rahim wanda to in wanda in haka ne ya tsaya wannan ka sani na da cewa ubangijin ka mai yawan gafara ne da ku gare shi ma akala ga abin da ya ci rahimun mai jin kai ne bihi gare shi a wannan haka aka samu wata baiwa Allah zamanin wani shahararren bawa Allah na fi Abdullahi bin Mubarak ya ce ya yi tanadi zai taya haji ya ɗauko kuɗin shi baki ɗaya yana da suna da abin da suke kamar irin irin har yanzu ana da irin wannan berkin na wannan santirkin na wanda ke akwai galazai to ya sanya kuɗin shi baki ɗaya ciki sai ga wata mace kawai tana gyara tana ta hige wani wata kaza ko zabo da haka wajen abin ga yana ganin mataccen shi kawai matacce ne yana ganta kawai ta ɗauka tana ta higiya tana ta gyara tana ta higiya yace ke baiwa Allah lahiya ki nisa kike wannan ta ce kai ni ta da lalata ka take ka take sha mun lahiya take ka harkaka yasa ya ce da haba ya me na ce akai sai ta ce ƴaƴa ga shi ƴaƴa nake da ƴaƴa na suna cikin yunwa kwana uku ba su abinci ba sai kuka suke na rasa gashi banda banda miji sai marayu ne wannan mu halak ne ya halatta gare mu da jin haka yaje to shikenan sai ya zube mata kudin nashi baki daya wanda zai ta haji da su ya zube baki daya kawai ta yi a da ya je sai yanzu wanda suka je haji suka sai suke mai barka yace kai ni ho ban bar garinmu ba inda take yace a kawai su suka ce mun ganka daga baya sai ya mawarki ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi farin ciki da abin da ya wannan taimakon da ya ma wannan baiwa Allah kuma daga wannan shekaran Allah ya halarci wani mala'ika cikin sifashi zai rika mai haji duk shekara har zuwa tashin kiyama ana zuba mai ladan duk shekara sai mala'ika ya yi kuma da shi cikin shiga irin ta shi abdullahi bin mubarak zama da shi su wannan shekara wa sai su gan shi ya suka zama da ma shi ne ya je hajjin suka yana cewa bai je suka ce hawa mun ganka a to irin wannan ne gaba da ta in mutum ya shiga cikin wannan yanayin to su mutum zai haram kin za ta iya zama halaka illa illa balau birra kenan gai da bagin wala adin fa inna rabbaka ghafurur rahim wa yulhaqu wannan su kadai ne guda waɗannan abin da yake haram wa yulhaqu bima bima zukira bin sunna amma ana karawa ana riskar ana hadawa da abin da aka hudi a cikin sunna ma'ana cikin hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam da yake cewa kullu zi najin min sibai wa makhlabin min at-tayri duka abin da yake ma'abutin zigazigi ne daga cikin zakoki wa'annan namun daji masu cin wasu namun duwan inda suna da zigazigi wannan haƙoran na gehe masu tsini masu tsaho su da kike ma nam to duk wanda yake da wannan to shi ma ya haramta wa zi makalabi min tsairi da kuma wanda ke da irin harcen nan mai tsaho wanda ya lankwasa kamar irin na na shawo masu wani harce wanda ya lankwasa shi ake mikhlaf mikhlaf me to duka tsuntsaye in tsuntsaye ne dukan su halaka ne sai wanda yake da irin wannan wannan abin wanda su harata ne wanda sun lankwasa to wannan su ma su wannan to ta sunna aka kara wannan amma ba haka sun kurani wannan guda hudun kawai aka ambata wannan ku ya zo cikin hadisai ingantattu ya zo a cikin sahih sahih muslim Abdullahi bin Abbas ya rawaito ya ce naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli zinabin min sibai wa an kulli zi mikhlabin min at-tayr. Manzo Allah sallallahu yayi hani daga dukkan ma'abucin ziga zigi daga cikin zakoki da kuma ma'abucin wannan harata da suka lankasa daga cikin tsuntsaye. Wa allazina hadu za mu tashi ku.
وعلى الذين هادوا حرمنا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شجونهما شهورهما إل بابنا بابنا
شهوما شهوما شهوما
ومن البغر والغنم حرمنا عليهم شهومهما إلا ما إلا ما حمل إلا ما حمل ظهورهما أو الهوايا أو ما اختلط بأرض ذلك جزيناهم بغيظهم ببغيهم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون
والذين هادوا حرمنا كل ذي زفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شهومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلت بعظم ذلك جزينا ببغيهم وإنا لصادقون والذين هادوا hakanan haramna kullu zi zufur mun haramta dukkan wani abu ma'abucin farci irin wanda yake ma lam tufarraq asabi'uhu kal ibli wa ghairihi ma'abutin harce amma wanda yatsanyinsu ba su rarrabe ba an haramta su alal lajin hadu a sawan suke yahudawa wanda su haratansu ba su rarrabe ba kamar aka ce kamar raƙumi ko ko anna'ama sunanta wannan bishimina ita ma haka nan take wa suka ce da babta agwagwa ita ma kaga sanin suna da tana da yatsunyanta wata fata ce da ta haɗe su ta rurewa to duka wannan an haramta shi akan yahuda wa miyal bakari hakan nan wani garin ya haramna alayhim shuhumahuma an haramta musu daga shanu da busashe ƙanana irin su tumakai da awakai abu ne aka haramta musu shuruhuma a kitsan su a shuru zai zai na sarfu wato riga kitsan nan cikin dabba wadda take lullube a kayan cikinta wannan riga kitsan an haramta musu wa shamul kula ko kuma kitse wanda yake akan kwada kwada ba ka raba ta kitse duka wannan su an hana su an haramta musu illa ma hamala zuhuru ma sai abinda bayan su ya doka ai ma ma alika biha abinda ya rataya da bayan su min ha daga minhu da gare shi da abinda ce jikin jikin wannan nama na na sama to kuma shine dai kawai za su iya ci au hamalatul hawaya ko ko abinda al'am'awu su ne hanji suka ɗauke shi a jamu hawi shi ne hawaya hanji kenan uwar hanji au hawiya koko ana ce mata hawin koko hawiya au maktalata bi azmi koko abin da ya cuɗanya da kashi wa huwa shabul iliyati shine a kitse wanda yake na mazamna ta dabba fa innahu uhilla lahu cewa shi wannan an halatta shi gare su zalika tahrimu wannan haramcin da aka musu jazainahum mun saka musu ne bihi da shi bi bagayhim da zalimcin da suka yi bi sababi zulmihim saboda dalilin zalimcin da suka yi bi ma sabaka fi suratul nisa'i da abin da ya gabata a cikin suratul nisa'i da Allah tabaraka ta'ala ke cewa fa bi zulmi allazina hadu haramna alaihim tayyibatin uhillat lahum dalilin wani zalimci da yahuda suka yi sai muka haramta musu wasu dada da abubuwa wanda da halaka suke gare su حرمنا عليهم طيبات نحلتهم وبسد ما عن سبيل الله كثيرا واخذهم الربا وقنوا عن واكلهم اموال الناس بالباطل saboda wani aika da suka yi suna hana mutane bisaddi ma an sabilillahi dan hanya ce ta Allah suna dane suna hada mutane suna hana mutane su yi wani abu na Allah har har wayo ga sunan suna zalunta mutane a ƙasa ta Palestine ta Gaza wai a bar mutane ma a kai musu agaji na abinci da magani da sun hana wasaddi ma sabilin lahi dan suna taushe duk wani abu na na hanya ta Allah ba sayar da shi wa akali mun riba da kuma cin riba sune duk wani bankoki na duniya a hannunsu suke duk wani bankuna na duniya sune a shugabannin su a duk bankoki da wanda suke na riba wa akali mu riba bisan asu da akali mu riba gidan abubuwan da aka zana ne wanda suke lahikan su ta wurin فبذل من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات جهلتهم وبسدهم عن سبيل الله كثيرا واخذهم الربا وقلوا انه اكلهم اموال الناس بالباطل da kuma cin dukiyoyin mutanen da suke ba ta hanyar gaskiya ba yawa ta ci irin su cin rashawakin na wanda suka suka share da ita to duk saboda wannan ne saboda wannan ne Allah ya saka musu wannan abubuwa zan suke masu daɗi wanda ake so da an ka haramta musu ba su ba su ba wannan ah wannan kenan misali suratul nisa wa inna da sadiquna Allah tabaraka ta'ala ce yace mu ko masu gaskiya muke fi ikhbarina wa mawa'idina cikin abin da muka ba da labari da kuma alƙawullukan da muka yi wanda aka ce sai ya samu mutum sai ya same shi na amfani kaza muka
fa in kazzabuka fa qul rabbukum zu rahmatin wasi'ah wala wala yuraddu ba'suhu 'anil qawmil mujrimin فيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فيخرجوه لنا إن تتبعوا إلا الظن إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تفرحون
فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين يقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبله ما تذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوا لنا إن تتبعوا إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون نعم فإن كذبوك فيما جئت به إن هرسن كريه تكتك أبنك زور شيء فقل لهم كتير غريسو ربكم ذو رحمة واسعة ubangijin ku ma abutin rahama ne wanda yake wanda take mayalwatiya haisu lam yu'ajirukum bil uquba ta inda Allah ne bai muku gaggauta muku da uquba ba wa fihi talatuhum cikin wannan Allah tabaraka ta'ala da kitaba fa in kaza fa rabbukum zurhamatin wasiya akwai tausasawa bidwa'ihim ila imani da kirasu zuwa ga imani wala yuraddu basuhu babu wanda ba a maida wato azaba shi azabu izaja ba a maida azaba shi in tazo an ne kawai mujrimina daga mutane da suke mabuta da shi sai yaqulu allazina ashraku la sha Allah ma shirkna wanda suka yi shirka a sannu zaka yi suna cewa ai da Allah ya so da ba mu shirka ba al-kufaru yaquluna kafirai suka yi suna cewa inna Allah tabaraka wa ta'ala huwa allazi sha'a ishrakahum hadha ha to sai kai suna cewa Allah shine ya so wannan shirkan tasu a haza hakun wannan gaskiya ne a nahanu wato nahanu zaka suna cewa haka nan ashrakuna nahanu kenan wala abauna wala haramna law sha Allah ma ashrakna kai nahanu kenan da sassiya da Allah bai so ba da ba mu shirka ba mu wala abauna haka nan ko ko iyayenmu da ba su shirkan ba wala haramna min shay'in kuma da ba haramta wani abin da Allah bai haramta ba kazalika abauna hakan nan iyayenmu kazalika tahrimuna laula anna Allah sha'a dalika lama kana hakan haramta mu da Allah bai so ba da bai kasance ba hada haku wannan gaskiya ne wa banau alai kaziba amma sun sun sun gini sun gina ƙarya akan shi gaskiya ce magana amma kanta ƙarya suka gina fa huwa radin bi wai da Allah shi shi Allah ya so haka to amma Allah ya yarda shi ai Allah bai rishi ba da ma kana huwa allazi sha'ahu fa huwa radin bi hada kadhib da cewa Allah ne ya so haka an ji to wannan ko a ce Allah ya yarda da wannan to wannan ƙarya ce qasul haka tabaraka ta'ala ala al-khuluqi nan sun kiyasta Allah tabaraka ta'ala ta'ala afsa mahaluki mutum adam to yana makhluka domin shi abin halitta la ya sha'u shay'an illa wa radiya bihi ba zai so wani abu ba sai abin da ya yarda shi annahu la ya sha'u shay'an illa shay'an lahu fi manfa'a mutum ba zai kaza ya so abu ba sai abin da cikin shi akwai wani amfani nashi a cikin shi idza kana lahu manfa'atun fi shay'in in akwai wani amfani a ciki a wato gare shi a cikin wani abu ya sha'u an yakuna zalika sai so wani abu ya kasance idan mashi'atuhu ridahu muqtarinan wa ridahu muqtarinan kenan da san shi da yarda shi abubuwa ne guda biyu masu haɗe suke da juna da annahu talibul manfa'ati domin shi mai neman amfani ne wallahi tabaraka wa ta'ala la yakunu shay'an la yakunu shay'un illa bi mashi'atihi shi Allah tabaraka wa ta'ala wani abu bai kasancewa sai da sansa walakin sai dai walakinahu yasha'u shay'an Allah yana son wani abu wa yarda bihi ya yarda da shi wa yasha'u shay'an kuma wani yana son wani abu amma wala yarda bihi ba yarda da shi ba lau sha rabbuka ma ashraka sai suke suna cewa da da lau sha Allah da Allah ya so ma ashraka da ba mu shirka ba azza hakun wannan gaskiya ne al-kufru bi mashi'atillah shi kafircin ma da da mashi'a ce ta Allah wato da san Allah ne wal ishrak bi mashi'atillah haka nan shirka ma da mashi'a ce ta Allah wal masiyatu bi mashi'atillah saba Allah ma da mashi'a ce ta Allah walakin lam yarda bi hadha sai dai Allah bai yarda wannan ba wala yarda da ibadul kufur kamar da zuciyar wata aya Allah baya yardan ma bayansa da bayansa da kafirci bai yarda musu haka ba wa in tashkuru yarda lakum amma in godiya ce za ku bi Allah ku gode to na Allah ya yarda shi sha'ahu wa ma radiya bihi Allah ya so wannan saboda haka abin ya kasance amma Allah bai yarda shi ba fa huwa lahu khitabani shi Allah tabaraka wa ta'ala yana da wani khitabi guda biyu khitabul mashi'a wa khitabul hikima akwai magana ta mashi'a ta abin Allah wanda Allah ya so wa khitabul hikima akwai khitabi kuma na hikima ta Allah khitabul mashi'ati shi khitabi na mashi'a la yakunu shay'un illa shay'un sha'ahu Allah babu wani abin da zai kasance sai abin da Allah ya so ya kasance wal kufru wal muharramat wal ma'asi kullu hadhi mashi'atillah da kafirci da ababen da aka haramta da saban Allah duka wannan da mashi'a ce ta Allah walakin la yarda li ibadil kufr sai dai Allah baya yarda ma bayan sa kafirci wal imanu bi mashi'atihi haka imani da san Allah ne da mashi'a sani wa ta'atu bi mashi'atihi bin Allah da mashi'a sani wa huwa yarda bi zalika kuma shi Allah ya yarda da wannan ya yarda da da'a ya yarda da imani fahum qalu kalimatu haqqin wa banu alaiha batilan su kafare anan wurin sun wadi kalima ta gaskiya amma sun gini ƙarya akan ta law sha Allahu ma sharakna da suka ce da Allah bai so ba da Allah ya so da ba mu yi shirka ba wala aba'una kuma ko haka na iyayenmu da ba su yi haka ba wala haramna min shay'in kuma da ba mu haramta wani abu ba haza haqqun wannan gaskiya ne to ishrakuna wa tahrimuna bi mashi'atihi kina suka ce kenan shirka mu da abu haramta da muka yi da san Allah ne huwa radin bihi haza kadhib ko kenan Allah ya yarda wannan to wannan ita ce ƙarya kazalika kama kama haka kama kama kazaba haula kamar yadda wa'antan suka yi ƙarya suka suka ƙaryata suka yi ƙarya kazzaba allazina min qablihim wa'anda suka zo gabanin su kazzaba sun ƙaryata rusulahum manzannin su hatta zaqu ba'sana azabana har sai suka dandani azaban mu qul hal indakum min ilmin fatukhrijun lana in tattabi'u illa dhanna wa antum la takhrusun ka fadi gare su shin wai kuna da wani ilimi bi anna Allah aradi mi zalika wanda ke nuna cewa Allah ya yarda wannan fa tukhruju lana sai ku fitar mun da wannan ilimin magan shi ai la ilma inda kun ba ku da wani sani babu wani sani da kuke da wanda ke nuna wannan in tattabi'una fi zalika ba komai kuke bi ba a cikin wannan illa zanna sai zato kawai wa in antum illa takhrusun kuma ku wallahi ba komai kuke ba sai ƙarya takzibuna kuna ƙarya ne kawai na'am alhamdulillah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين